za ka buge shi ba wanda ya tunanin shi za ka buge shi amma kada ko ya aure ta ya samu ruwa ba kuna kyauta annabi ya ce ta watsa mai wanda ya farka ci korka a jita shi aini gida yawan alwala suka yi nafila raka abu da sun zama sai Allah ya sa rubuta sunan cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirati abdallahu lahum maghfiratan kenan wa ajran azima to kaji jama'a mace ta zama al'adida mai yawan ibada ga Allah jama'a musulmi annabi wata matsala ya taɓa shiga tsakanin shi da nana Hafsa shar sayyidina Umar matar manzon Allah har sai da ta kai ma annabi ya rubuta takardar sakiya bata yana sakinta sai Allah ya turo mala'ika hadisin Bukhari marmaza ka zo ka ce annabi ya maida ita ai ba mace irin ta ake saki ba malaika ya zo samu annabi ya ce Allah ya ce gaggauta maida ita hafsa ba irin ta ce ake saki ba nan take annabi ya ce hafsa Allah ya ce in maida ke na maida ki malaika zai tafi ya ce a saboda Allah ne yasa Allah ya ce in gaggauta maida ita jibril ya gaya mai cewa ba wani abu ya sa ba Allah ya ce ka gaggauta mai da ita illa li annaha sawamatul qawama mace ce mai yawan azumin nafili mace ce mai yawan tsayuwar dar suna ibada wannan irin ta ce ake saki ba irin ta ake saki ba al'adida mu'mina sai ta zama mai yawan ibada ga Allah jama'ar musulmi kullani ta zama mai yawan bauta ma ta zama mai yawan bautar Allah duk litinin da alhamis ki nemi izinin miji kice za ki azumi kuma da zarar an ce yau lahadi rana na faduwa to aikin kenan mai gida na shiga to gobe fa litinin mai gida gobe litinin ya kamata a ce mai azumi da gobe litinin na dai zan mana shiri da zarar an ce yau laraba rana na faduwa yana shigowa ita tuna mai mai gida gobe fa alhamis gobe ne ranar abu jama'ar musulmi kun gani da zarar an ce yau goma ga wata hankalin ke yana kan lissafi sha ɗaya sha biyu ce mai mai gida to ji gobe ne fa sha uku sha hudu sha biyar sai kin tabbata an yi waɗannan azummuka jama'ar musulmi kun gane wannan ko ke na ce makaranta alkur'ani laila nahar ba ji ba gani dare da rana aikin kenan ibadar bautar Allah jama'ar musulmi kun gane wannan ko to ka dai ji ita mumina al'adida ce mai yawan bauta ma Allah azzahida kuma ita mumina za ka ganta da takatsantsan fi duniyaha a wannan rayuwar ta ta duniya tana da takatsantsan tana da bin al'amarin duniya a hankali jama'a musulmi kun gani amma a ce mumina kullum ba ta da tunani illa ta ga ai wance ta sa a tamfa ko shi na dubu ɗari da kaza hankalinta na kai ba kya takatsan manzon Allah ya ce duk wanda ke da ikon sa kaya na ketare ni saboda Allah kawai ya ki ya ɗinka ya sa ya sa irin yadda kowa ke sawa jama'a musulmi kun gane da an tashi kiyama Allah sai mai ado da tufafin alharini na aljanna haba jama'ar musulmi kana da ikon kai ma ka kece rai amma tunanin ka zaka fitilo wasu yanzu a ce wai leshi wai mace ta ɗinka leshi wai dubu ɗari hudu dan Allah jama'a dubu ɗari hudu dan Allah mace nawa dubu ɗari hudu za ta aura maka in dai zama ne ai sun kai sun kai arba'in ma ina ga za ce go ai sun dubu wala ka komi dura dan Allah ba za ka auri goma da dubu ɗari hudu ba Allah kyauta sai da aka zama musulmi ita monina za ka ganta da takatsantsan da zuhudu gudun duniya jama'ar musulmi inna lillahi ibadan fitana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-gharur jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah ya kyauta to ita za ka ganta mai zuhudu ce tana da takatsantsan mumina abin duniya zai tayar mata da hankali to hafizu alal wajibat za ka ga tana kiyaye ma Allah ayyukan da ya wajabta mata ayyukan wajibai duk abin da wajibi ne akan ta ba ta sake da shi wani kullum sai ta goro da matar shi sallah asuba har yi tsaki ya fita ya bar ta suna kwanci kullum ba zai taɓa zuwa gida ya ga tana karanta alkur'ani ba bai taɓa gani ba ba kuma abin da ya dame ta jama'ar musulmi kun gane abin da wajibi ne ai dole ne ka rinka karanta qur'ani kai ba musulmi bane sallolin nan na farilla kullum sai an mata magana sannan sai an ɓata rai an fita in ta ga dama ta yi wannan ta zama jaraba Allah kyauta wata dawo na alas salihat kuma za ka ga tana dawwama akan kyawawan halaye kyawawan abubuwa wata littalibin muharramat kuma za ka ga tana nesa nesa da abubuwan da Allah ya haramta tana nisanta su wata hazarku minal manhiyat kuma za ka ga tana takatsantsan tana tsoro na aikata daga cikin abubuwan da shari'a ta hana ta asarun iman za ka ga alamomi na imani zahiratun alaiha sun bayyana a jikinta kaulan wurin magana ta in tana yi za ka rinka jin alamun wannan mai imani ce wa amalan wurin aiki in tana aiki za ka rinka ga a aikin ta wannan alama ta mai imani ce wa ti kadan bare abin da ya shafi aqida da ta kudace a zuciya na Allah da ke wata aqida da take kudace da ita dangane da abin da ya shafi Allah a zuciyarta da ka ji tana furta abin da aqida ne sai ka gane wannan akwai tasirin imani na gaskiya a tare da ita amma wata duk sanda za ta yi magana tana furta magana sai ka kalli ta ka sai ka kau da kai ka ce ka amma nan ba karfar iska ba ce ba Allah ka ji irin magana ta ce kun gani saboda maganar ba asar na imani babu wata alama na imani a magana sai iskanci sai alamu watan alamu da suka bayyana a maganar ta ta cewa wannan fasika ce to haka in za ta yi aiki ta kama hanya ta fita ga maza tana kallo sai ta hangi maza sai ta ƙara gyara tafiya ta rinka motsa jikinta tana murgwada uwa wuyanta jama'a musulmi kun gane to wannan a cikin aikin nan nata yana nuna ba imani ba mai imani ba ce wannan yar iska ce fasika Allah kyauta fa hiya takhafu min ghadabillahi mu'mina kullum za ka ga tana tsoro na fushin Allah duk abin da zai ja mata Allah ya fushi da ita tana tsoro da ma musulmi kun gane na yi wata lacca ɗazun da yamma wadda mata ce ne wa lacca kuma alhamdulillahi har wata bayan tashi laccar take magana kan cewa wai mai alawi ne ko ishmawi ne yake cewa menene kada mutum ya kusanci mata shi ne ko hatta iddal alati ne waye cikin sa yake wannan karatun ne da alimi ne ko to a karatuttukan da ta ji wata ɗaliban mu ce ta aure ko za ta yi aure shine ne mata wani kaset a matsayin mitawa hadiyya ta tafi ɗakin miji da shi to muka tara yan uwa mata aka yi lacca aka yi mata nasiha tare da su sakamakon auren to maganganu da suka fito shi ne wata ke cewa to yanzu malam ga irin tsinuwar da aka ce Allah na yi kuma ga karatun da mai ahalin yi ka zo ne nan mutum zai matso kai ce zai kwanta da kai kuma rishin ka ba kalangar kuma ba ici saboda Allah to yanzu ya za a yi shi kai ma ka shiga tsinuwa na ce a ai kuskure aka samu daga mai rubutun littafin wannan magana ba daidai ce ba abin da ya kamata ya ce mutum ya kusanci matar shi in ma ba kalanzir ba ice to ba dai akwai ƙasa ko dutse ba ga bangon ɗaki sai a yi mana to yanzu shi kenan malam sai a kusance ka kawai kuma sai ka taimaka na ce sosai kuwa sai ka dafa bangon ɗakin ka kawai ko ka dafa tsakar ɗaki shi kenan ba shi kenan ba amma ki ce wai attayar idil alata yana nan yana fushi da ki to kamin ki ji wannan karatun ne na yau amma tun da kin ji shi ki ja mai wani ya attayar idil Allah ne ya faɗa ko annabi jama'ar musulmi kun gani tun da ba abin da za a dafa dama menene aka ce ita ce mama tana tana wajaba akan mutum ne a lokacin da ba zai watan ya rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba dama ɗayan biyun mai ke ja a ce mama rashin ruwa ko kuma ga ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba to ga ruwan amma babu rashin da za a dafa ta yanda haka ta haifar da ba za a iya amfani da ruwan ba sai a ce mama kawai jama'ar musulmi kun gani wannan taimama ko daki ba sai kin fita ba wannan bangon na gefen gadon ki kawai shi zaki jiya ki dafa bismillah kawai da kin dafa bango sai ki haka ki hure sai ki shafa fuskar ki kawai sannan tafuka iya inda kike wankewa farko a alwala haka kawai shikenan sai ki miƙe kadi da mata salati kita da sallah asuba jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta saboda haka ita kullum mumina tana tsoron abin da zai ja mata fushin Allah to fushin Allah na tabbata ta dalilin fushin miji akan yamaci jama'a musulmi kun gani Allah kyauta wa taksha alima iqabihi kuma kullum mu'mina tana tsoron zugi da radadin ukubar Allah in ta mutu tana saba masa an gane ko Allah kyauta wa mukko wa mubbikin mukhalafati amrihi kuma za ka ga tana kiyaya game da saba ma umarnin ubangijinta wallahi tana taka tsantsan da kiyaye saba ma umarnin Allah san ba ta yadda abin da zai zama saba wa umarnin Allah ne ubangijinta ta je ta aikata to ka ji yadda mumina ta ce kun ga wannan duk fa introduction ne na karatun littafin nan duk wata gaba za a ɗauke ta za a fasa ta wannan fa yanzu ni ne nake dan ƙara bayani wannan fa duk shimfiɗa ce ake yi ba a fara karatun littafin ba za a ɗauki gaɓoɓin nan ɗaya bayan ɗaya sai a fasa su a zo da kisoshin magabata a zo da ayon ƙur'ani a zo da hadisai a zo da komai amma yanzu dai a dunkule ga da yadda take mumina salisan na uku المؤمنة الصادقة مؤمنة أرزك إيرن البركة هي التي تحرص على طاعة والدها يتتي ودى تكي قطعي أكيما إيا أنت بيئيا والبر بهما دكما طاعة غريسو فهي مرضية لهما كل ذاك جنت يردد تيغ إيا أنت كل ذاك جنوننا إيا أنت سنة برئتا أما إيا أنت بس يرددك بكرياني كيبا مؤمنة بكي kuma dai na ganin ki da niƙabi kullum iyayenki ba su yarda da ke ba to ƙarya ne ba wani jari duk da ke satin da iyayenki ba su yarda da ke ba ba ki musu da'a to ke ba mu na bace ya kamata yan mata ku gani za a ga iyayenku na fushi da ku kuna ganin to ne wani abu ne ba ku sani ba ne shi yasa jama'ar musulmi kun gani tahzaru ne sukhbina kullum tana tsoron fushin iyayenta wa ghadabihima tana tsoron kuma gaba da iyayenta za su yi da ita alai har gabar su akanta yanzu wata yar sai ga ba wai sai a ce ba ruwan iyayenta da ita ka ji ɗan wuta kuma kan abin da ya shafi saɓan Allah ne suna mata da siya ta kita ji Allah kyauta wallahi tallahi da ku ji ƴaƴa mata haɗarin gaske na kanku fiye da yadda ba ku zato wa alaikum salam eh gadabu eh to ai da sakhaɗu da gadabu duk kamar ma'anar su ɗaya ne kun gani kawai sai ya zama wannan fushi wannan gaba kun gani rabi'an abu na hudu watan kun ga sukhɗin lahi shine fushin Allah dama gadabu kana iya cewa fushin Allah ko kuma gaba rabi'an abu na hudu almu'minatu sadiqa mu'minar gaskiya yar arziki irin albarka mai gaskiya a imaninta هي التي تحرصك على طاعة زوجها itace mai kwaɗayi akan yi wa mijinta biyayya akan yi wa mijinta da'a fatalilu ma'ahu kullum zaka ga tana nuna taushin hali ga mijinta wa tarhamuhu kuma kullum zaka ga tana tausayawa mijinta muminar arziki tana tausayawa mijinta dan Allah ka je ki je ki karanta tarihin na asba'u ki ga yanda take wa miji sanda mijinta zai fita daga gida yana ɗaki zaune ita ke fita ta ɗaura waje ta je bayan gida ko bayan unguwa ta yi shuci ta yi ciyawar da dokin mijin zai ci idan gari ya waye da na musulmi ku kalli wannan magana fa ke yar uwa mace bari ki ji na na asma'u ya ce a wurin aisha yayar aisha ce ya ce a wurin sayyidina wa bakare mijinta yana zaune a ɗaki ki tsaya ki ji da kyau za ta ɗau lauje ita ce mace ta je ta yanko ciyawar da dokin mijin nata zai ci idan ta sai ta share inda dokin mijin ya kwana ta ɗebo ruwa ta aje ma dokin ta aje mai ciyawa sabuwa da ta ɗebo ya ci ya ƙoshi ya sha ruwa ta ɗauko sirgi ta ɗaura a gadon bayan dokin ta ɗaure kam ta kawo mai gani ta sa a bakin shi sannan ta koma ɗaki ta ce mai gida an gama shirya abu hawa yanda ka san sarki haka zai taso ta biyo shi ana ranka da yalla bai Allah tsare mana kai Allah ja kwananka ka ji soyayya ta Allah jama'a musulmi kun gano wannan sana zuwa ta kwanta kafar dokin a jikin taitan ta kama linzamin ta wuce biyo bayan ta lokacin da aka fita wajen gida tana rike da linzamin sanda ya taka abin likafa ake ce wanda ake taka a hudoki sanda ya sa kafa zai hau sai ta kama abin ta ta dan ciccida shi a hankali ya zauna da kyau sannan sai ta mika mai nizamin da rike ta ce to mai gida Allah ya tsare Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ja mana kwananka mai gida ba abin da zamu ci illa dai godiya sai kuma addu'a Allah ya saka da alkhairi yanda zaka ban mu lafiya mai gida Allah ya kai ka inda zaka je lafiya Allah ya dawo da kai ka same mu lafiya mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kiyaye sai yayi hukuri zai tafi ce saboda daɗin addu'ar da take mai sai ya dan ƙara tsayawa ita kuma sai ta ƙara shirya wasu kalmomi na addu'a ta ƙara faɗi amma ke kin ga duk sanda miji zai fita sai ki dunkura kiyoka kina fushi ka inna lillahi wa inna ilaihi mata sai kun gyara lamarin nan wallahi tallahi in kana son ka ga bakin ta yi haka to mijin yana jiran amma yana barin gida sai ka ji ta tana tolaula cikin jama'a amma da ya shigo shi kenan aba jama'ar musulmi wallahi tallahi karanta irin yadda ake soyayya tsakanin manzon Allah da Aisha za ka yi mamaki ba za ka yi mamakin yadda ake zaman soyayya da annabi da aisha wallahi wani abu za ka kai jama'ar musulmi bari dai in karatun ne ya kama za ku bari ya kan kama ku wallahi wani abu za ka ce kai yau in aka ce liman ne irin wannan to to limamin limamai yayi ba shi kenan ba ai shi sa ka ga mutanen wallahi ba su iya soyayya ba wallahi in dai za ka karanta soyayya aure ana da mara musulmi kai to ka ji tana nuna taushin hali ga miji kullum tana nuna wa mijinta taushin hali ba ta nuna wa mijinta ita masifaffiya ba ce ta kalle ta ce ni ka san ban da hakuri wai miji take ga wai ya san ba ta da hakuri yana magana ta ce ka ba ni takarda ta ya kawo da kai ta ce wallahi ba za ka fita gidan ba in dai uwarka ta haife ka da gumi da mata kallata ai za ka sanyi ma shegiya ce haka ba za ka ji tace kuma ka haka za ka ka ga mutanen wala ba su iya soyayya ba wallahi in dai za ka karanta soyayya aure haba jama'ar musulmi kai to kaji to kaji tana nuna taushin hali ga miji kullum tana nuna wa mijinta taushin hali ba ta nuna wa mijinta ita masifaffiya ba ce ta kalle ta ce ni ka san ban da hakuri wallahi wa inna ilaihi wai miji take ga wai ya san ba ta da hakuri yana magana ta ce ka bani takarda ta ya kau da kai ta ce wallahi ba za ka fita gidan ba in dai uwarka ta haife ka da jini ba na takarda ta
ai za ka sanni ma shegiya ce har za ka kuma ka haka za ka ji irin waɗannan kalmomi na rashin ladabi mata aure musulma ina soyayya ta aba jama'ar musulmi saboda haka wata da ohu ilal khairi kullum za ka ga mumina tana kiran mijinta zuwa ga aikata wani abu na alkhairi duk abin da ta san alkhairi ne Allah Allah take zo kunnanta kana shigowa sai ta gaya ma wallahi karatu da muke da mata duk abin da za mu yi na karatu wani ana tashi da mun zo magariba sai ce ka ayo malam ai kaza da kaza da ka faɗa sai ya ce kai sa'an mata kai da ta ji karatu zai ta zo ta gaya ma amma ta ba alherin da za ta ji ta gaya mijinta ba abin da zai taimaka musu bin Allah ta ji amma ba za ta gaya mai ba to haka kai ma ba wani alheri da za ka je ka zo karatu da za ka je ka gaya mata to yaushe zama zai gyaru Allah kyauta saboda haka tana kiran mijinta zuwa ga alheri wacce nasiha hu kuma za ka ga kullum tana wa mijinta nasiha in ta ga yayi ba daidai ba jama'ar musulmi kullum ita kuma nasiha ita ce abin da za ka yi mutum tsakaninka da shi tsakaninka da Allah kuma kai mai amma abin da za ka yi mutum gaban wani to wannan kunya ta shi ne Allah kyauta wata umu ala rahatihi kuma tana tsayuwa tsayin zaka akan duk abin da zai hutar da mijinta to kaje dai na asma'u dan Allah yana zaune fa yanzu in yanzu ne sai a zo a zuga ta ce wannan kama asiri kawai ga shi katon banza a ɗakin da wuri ki je ki yi ciyawa ki ba doki kawai ki same sanyi min zamu yi ki ce zai hau wallahi sai dai kai ya fita to da an ga mutum haka sai ta ga kai haka ne ba katon banza katon wofi kawai da wuri wai mijinta ne katon banza o ɗaya na illallah an dai sa mutum garba gaskiya jama'a amma kai yanzu ba ka gani saboda Allah yanzu inda ya waye matarka ta riga ta goge kayan da za ka sa ta ɗau takalminka ga bure shi ga man goge takalmi ta goge ta aje safar a gefe jama'ar musulmi ga sun ka ta aje ga turare ta faffesa duk abin da ta san za ka yi sai ce maza ta yi don ta hutar da kai ka yi soyayya ce soyayya fa ana aje abinci wala za ta ce mai gida ko dai in baka kuma ya halatta ta yi cokali kawai ka buɗe baki tauna amma sai ta ce wallahi mai gida da zai da na tauna ma har haɗewa ba ce
mata akwai matan da gida masu wannan aka yan kalaba dan kudu jana ne
su za su irin wannan manyan sojoji suke auren su suka je can ai ba wai abin nan bane kashe musu auren wancan sai su gwada su ga ga wannan inna lillahi wa inna suna cikin dan friend din su ne ake musu wannan sai aure shi ke kuma sai kaga ai ban ai waje waje roda wani dan wanda yake cewa kana zuwa suna dinan kafo za mu yi bace maka takalmi ka gani ko to ita wannan sanda za ka shigo gidan kawai za ta biya ya ba ruwanta da kai Allah kyauta kai to kun da ji ita ce ke tsayawa akan wutar da mijinta saboda haka fala taglubu lahu fil khitabi ba ta kausa sawa miji wurin magana kai ka dawo cikin halin ɓacin rai kuma kana shigowa kawai sai ga takar da kai an gani akwai wani abu da ya ɓata maka rai a waje kuma kana shigowa gida kawai sai ga takar da kai kawai mutum sai shigo ta mutane ungulu to fi shi kaɗai ya iya ba ta san me aka kuma kawo ne ba ta san me aka yi maka ba da mara musulmi amma sai kuma ta ƙara gasa maka wannan sai ka ga abin ya zama biyu sai ka ƙara juya kai waje ba wala tarfa sautaha alai bayan da za a yi ka ji miji na magana da matarsa ka ji sautin ta ake ji akan nashi sam ba ta daga sautin ta akan namijinta amma sai ka ji mace na magana da miji kamar dai ka ce wallahi ɗanta take magana da shi ya kamata mata ku gane in an ce wannan mijinku ne ba faɗan ku bane ba kowace irin magana ce ake bari ta fito daga baki ya kai ga kunnen miji ba kuma ki sani wannan fa mijinki ne amma jiyar da kike sakin kalmomi ba aunawa sai ka ji tana dakawa miji tsawa jama'a haramun ne fa mace a ji sautinta sama da namijinta a lokacin da suke tankiya tsakani kuma da zai ɗaga hannu ya kashe ta da mari ya saba ma Allah dan annabi ya hana mari a fuska amma ya buge ki ya halatta amma bai halatta ke kome ya miki ba ki ce za ki ɗaga hannu ki buge shi haramun ne duk karfin ki haramun ne ki ce za ki ba mijin ki kashi haramun ne mace ta ce za ta doki mijinta da ma haka saboda haka ita macen arziki ba ta daga sautinta akan sautin mijinta wahiyar baratu da zauja za ka ganta mai tsananin yin da'a ce da biyayya ga mijinta mai tsananin yin da'a ce da biyayya ga mijinta ta kone ma'ainatun lahu alal khairi kullum za ka ga tana zama mai taimakawa ce ga mijinta akan ayyuka na alkhairi yajibin raha kullum za ka yana samun hutawar rai wa tsumanina da kuma nutsuwar zuciya inda haɗin ya shigo gida wurinta duk abin da yake duk wata wahala da ya sha a waje da ya shigo gida sai ya aka a ya mamanta ya wahala a waje a nan ne zai samu hutu duk wani ya mutsa mai tunani da aka yi a waje yana shigowa gida sai da kawai ya samu nutsuwar zuciya to tun daga bakin kofa ta tare haka Aisha ke manzo Allah sai ranar ta ne kawai sai ta zo zai aikin kenan tana jira ya shigo yana shigowa kawai sai ta balla sai ta runguma abinta haka Aisha fa take manzon Allah sai zuwa kuma sai ya daki ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai kai kuma take ta taɓa rungumar ka dan Allah Allah to ka ga dafi yan halitta Allah sai Allah ma zai fita Aisha sai ta rungume shi alwallahi zai je su gani da ubangiji shi ta fara ɗayin gume shi ya ji daɗi sannan ya waje abin ta dai fa kyautar in nazar ilaiha idan miji ya kalli matar shi in dai mumina ce sarratu sai ta faranta mai rai yana kallon ta kawai sai ji alhamdulillah amma wallahi wani ku in ya in ya haka ta zo za ta wuce sai ya haka da ta zo nan za ta wuce sai ya haka da ta zo ta nan kuma sai ba zai haka shi dai zai san ya ganta kawai in dai zai ganta rai shi ne baci kaga wannan ta zama jaraba na kyauta saboda haka in ya kalle ta za ta faranta mai rai bi husni mazhariha saboda kin wanda ta shiga na dressing ta kuma zo gaban nashi da ma musulmi ko da yake yanzu gaskiya mata da suke zuwa wa'azuka da karatuttuka musamman yaran nan yan matasa matasa waɗanda za ka ji suna zuwa karatuttuka na addini Allah ya taimaka an fara samun canji dangane da irin tunanin da mata ke da shi a da kullum za a gansu kullum kamar za su je anguwa a ɗakin miji kullum kamar za su je anguwa tsaf za a gansu kayayyakin su masu kyau kuma duk sati za su yi kunshi ba su wata ba su sati biyu uku a ce da su kitso ba a ba zai ba kullum za a ga kansu fas da ma musulmi kun gane za su aske gashin hammata su za su aske gashin maras bakun ba a jikin sun yanki za su yi asuwaki za su sa makilin da burushi su goge baki kayan kuma maza sai kun ji tsoron Allah gaskiya kai ma ka rinka goge kauje saboda Allah tsakaninka da Allah idan matarka ce ta je ta je gidan mutane ta dan miƙa kafa a ƙasar labule kamun ta shigo a ganta a ga kafa irin taka ce tsakaninka da Allah kake tunani wani irin magana ce mata ba za su yi ba wallahi wani in ka kalli kafa shi yadda ka san bawon ici kuma ba abin da ya dame shi ga kauje ga faso ga kirci duk a kafa ka san mata na hakuri wallahi duk abin da ake faɗi wallahi ana faɗi wa mata ku ya hakuri ne san kuna hakuri eh dan ku kuna kokari kuna dan yin kitso kuna dan wato dan yin kunshi ko dai ba ko yaushe ba kuna da yi amma wani namiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wallahi tallahi jama'ar musulmi sai an canza don ku gane ka'ida qur'aniya Allah cewa yi wala hunna mislu alladhi alaihinna bil ma'ruf duk abin da ka san na kyautatawa ne wanda za ta yi ma kana kuma san ta ma to ita ma Allah ya ce tana da haƙƙin kai mata wannan abu kai ma ka wanke bakin ka ka goge da burushi kai ma kilin ka aske gashin hammata ka aske gashin mara ka goge kauje ko kirci kai ma ka goge kaya ka sa bula ka wanke ka fito fes ka fi suturani ta rinka jin daɗi in ta kalle ka wannan mijina ne kamar yadda kake son ce ado ka kalle ta wannan fatawa ce abuna ne matata ce kana jin daɗin haka amma yanzu wani in ya kwanta ya lulluɓa kafa ɗin ta fito inda ka mata na ƙungila saboda wallahi tallahi inda za ka leƙa kafin wani akan gaba na rantsi da Allah za ka ɗauka ice za ka ce mai kawo ice kan kuma ɗauki ai su ma maza sai sun gyara bayan kawai za a yi ta karatu maza na jin daɗi ba a ce ai shi kenan a kuma sai kun gyara dole ka rinka taje kai kana boro shi kana aske gemu a kana taje gemu wata yarinya ce kai inna lillahi inna ilaihi wata yarinya ce wani yana neman ta ustazi ne fa ba ta ustaziya ya kamata ku ustazan nan ku gani yanzu yaran nan da kake ga da gaske suke addini yan matan nan wallahi yaje kawai sai ta ce kai gaskiya fi sabilillahi ni fa ina son ka saboda Allah amma ni gaskiya ka ga gemun nan wallahi ni ba san da yawa gemu ni na kadan gaggara shi mana da yake wawa ne bai sani ba wala gobe da zai dawo sai gaggara abin shi sai ta ce ba ka da ya ƙara zuwa sai ce to ka aske mana kawai da Allah sai ya aske da riyawa ya zo da askakken gemu tana ne kowa sai ta gaishe ta ce waye wanda ta ce fasikin banza fasikin wofi an ce ka rage gemu ka rage to wannan shi ne za a da kai a zaman addini kar ka ƙara zuwa gina sa'in na kai da kunna aro wallahi tallahi in dai mace ce kaɗan ka gani wannan a kai ba kana gani wani don ka buge ta wani wace za ka buge kai kokari ka buge Allah kawai je ka ka aske ka gani in tana da imani za ka sha mamaki kana zuwa za ta ce wannan waye to ne bambanci na da kai dama gemun nake gani in da kai namiji ne to yanzu ne na daya tafiya ba ce wuri ba amma kan hudu da aka sai ka kama gabanka Allah ya kyauta wa qili mahbariha da kuma dadin maganarta kullum zaka ga tana yin magana mai dadi ga mijinta wa jamil basmatiha da kuma kyan murmushinta ga miji wa in amaraha in miji ya umarce ta fata'atu za ga ce mai da'a tsakaninta da Allah wa in ghaba anha in kuma ya tafiya bai tare da ita a gari hafizatu fi nafsiha za ta tsare mai mutuncin kanta wa malihi kuma za ta tsare wa mijinta dukiyar shi tun da bai nan ya kamata ki kula mijinki ya siyo plus kin fasa ya ƙara siyowa kin fasa tsakaninki da Allah waɗannan ƴan abubuwan kamar gumaka da ake sa a ɗaki suna nan su za a yi tuwo a cikin su ga su da tsada mene ne da ake cin su wani waɗannan abubuwan tsakaninki da Allah duk abin da ya siyo sai kin bata amma kirga na kenan shekara goma ya kula tare da taɓa ɓallewa ba ya siyo hita ki ɓata ya siyo kaza duk ki lalata duk abin da ba naki bane shi ya siyo ba abin da ya dame ki za ki bari yara su lalata ko ke ki lalata to wannan ba mumina bace mai wannan ɗabi'a jama'a musulmi kun gane wa walidihi kuma za ki tsare mai mutuncin ƴaƴan shi in baya nan sawa'un ke kika haife su ko kuma wata ce ta haifa mai su jama'a kun gane kin san mijinki in yana nan baya so ga ƴaƴan shi a waje kuma bai so ga ƴaƴan shi buɗu buɗu butu butu ga su nan yana sha'awar kullum ya ga ƴaƴan shi tsaf kas amma tun da baya nan shikenan sai ki koro su waje titi sannan ga su nan buɗu buɗu kamar almajirai to ke ba mumina bace khamisan na biyar المؤمنة الصادقة مؤمنة أرزك إرن البركة بجسكية إيمان تا تربي أبناءها على طاعة الله إتتكي تربية أنت أكيو الله لا كلكم تنا تربية أنت أكيو الله لا duk abin da za ta yi na dabara wanda za ta ɗora ‘ya'yanta a kan yi wa Allah ɗa'a to za ta yi wata rubi'uhumul aqidata sahiha kuma muminar gaskiya ita ke shayar da ‘ya'yanta aƙida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ula wal akhira aqida ingantacciya tana shayar da ‘ya'yanta nuna wannan aƙidan amma ba ya yi su taso da komai Allah bane komai Allah a'udhu billahi suna girmama wasu abubuwa kamar yadda ya kamata a girmama Allah a'udhu billahi ba ruwanki kin bar ƴaƴanki da kowace irin aƙida su je su kwaso ba abin da ya shafe su za su iya buɗe baki su zagi sahabban manzon Allah za su iya ƙaryata alƙur'ani su zagi matar manzon Allah duk ba abin da ya dame su to a'a mu'minan arziki tana shayar da ƴaƴanta aqida ingantacciya wa tagrisu fi qulubihim hubballahi wa hubba rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da su son Allah da son manzon Allah a cikin zukatun ƴaƴanta jama'ar musulmi kun gani tana shuka tana dashen son Allah da son manzon Allah wa tujannibu ma'asi kuma tana nisantar da ƴaƴanta ga duk abin da yake sabo ne na Allah wa raza'il akhlaq da kuma kaskantattun koma bayan ɗabi'un kyawawa duk ɗabi'un da suke ba na kwarai bane to suna kokarin nisantar da ƴaƴanta daga wannan miyagun ɗabi'u kaga dan musulmi ya shiga gidansu da dan kunne ko da sarka uwarsa tana kallon shi wannan ce ba a ce mumina to a ina ta ina kuma za ta zama mumina dan da ta haifa ya shigo gida da dan kwali ko sarka a wuya ko dan kunne ko waraware ko wata roba ya sa ta a hannu irin yadda aka san mata na yi kuma kawai ta kawai da kai har ke tuwo a gidan ko abinci ta sa a kwanan da zai zo ɗauka ya ci ta ƙara ƙafafa shi kenan da taimaka mai akan ci gaba da abin da yake yi wannan ce za a ce mumina to ta ina to ashe ko ba mumina a shirku ba mumina Allah kyauta salisan abu na shida al-mu'mina sadiqa mu'mina mai gaskiya ya imanin ta hiya allati takunu amilatun bi shar'i Allah ita ke aiki da shari'ar Allah an gane ku mu'minar arziki ita ke aiki da shari'ar Allah ba abin da ya shafe ta da son zuciya in dai haka shari'a ta ce to ya isar mata kawai da ma musulmi kun gane Allah kyauta amilat ko wa awamirihi kuma ita ke aiki da umarnin Allah amilatun bima alimat kuma mai aiki ce ita da abin da ta sani da'iyatun kuma ilai kuma ita mai kira ce zuwa ga abin da take kai an gane ku in dai ta san abu kaza daidai ne to za ta yi kokari ta yi aiki da shi kuma za ta kira wasu zuwa ga yin aiki da wannan abu sabi na bakwai wato wannan fa ba a fara karatun littafi ba jama'a introduction ana gabatarwa ne kan abin da za a yi rubutu a littafin waɗannan abubuwan su ne malaman nan za ta yi rubutu kansu a cikin littafin nan gaɓoɓin nan su ne za ta ɗauka ɗaya bayan ɗaya ta fasa su ta zo da ayoyin ƙur'ani masu goyon bayan maganganun da hadisan manzon Allah da kissoshin magabata amma dai yanzu ana shimfiɗa ne na bakwai al-mu'minatu sadiqa najidha inda al-masa'ib muna samun ta a kowace yayin da ta samu kanta a wurin wasu masibu na rayuwa sabitatun za ka ganta tana nan tabbatacciya jam ba ta canza daga yadda take bin Allah sabatul jibal irin yadda dutse ke kafuwa a cikin ƙasa jama'a musulmi ka dai san dutsen zuba ko ka taba ganin ya motsa ba inda yake in zaka je Abuja a ce ya dan je wuri to yanda ka gaishe kam a wuri guda to billahi la yumina duk masifar da Allah zai jarrabe ta da shi ko ba ta canza daga mu'minancin ta tana nan gam aqida sai dai abin da ya karu amma ba za ta rabu ba amma an dan yi rawa a ce to to kin ga fa ko wani malami a wancan kwanan ya kamata ki yi ai roƙon Allah ake yi ai roƙon Allah yake yi shi munafikan banza wannan ne yake roƙon Allah duk wanda ka ji an cewa roƙon Allah yake ƙarya ne roƙon Allah ta roƙa makanta Allah mana ga iyayenta su roƙa mata Allah mana daga daga cewa roƙon Allah yake yi ne sai an je kuma sai a gaba haka bane kuma an riga an ji Allah kyauta la tuzi'aha al-khutubu mahma kanat duk yanda wasu miyagun maganganu watan za su taso duk yanda suke to ba sa firgita ta ba sa diddiga mata imani wala tuzalzilaha masa'ibud dunya kuma musibin duniya ba sa girgiza ta fal imanu fi qalbiha rasikun imani a cikin zuciyarta yana nan ya samu gindin zama ya samu tabbatuwa da kafafun shi tsaye gam muhtasibatul ajr min Allah fi kulli masibatin kullun zaka din zama ya samu tabbatuwa da kafafun shi tsaye gam muhtasibatul ajr min Allah fi kulli masibatin kullun zaka ga tana neman sakamakon lada a gurin Allah ubangijinta cikin dukkan wata masifa da Allah zai jarrabe ta da ita jama'a musulmi kun gane wannan ko kuma muna ga za mu tsaya a nan in Allah so karatu sai na gaba na wannan ya ce a maimaita min sunan littafin nan da kace ya kunshi hukunce-hukunce da dama na abin da ya shafi al'adar mata shi ne risalatun fiddimatin tabi'iyya littafin da ya kunshi matsalolin watan al'adar mata kusan da ya kaga littafi kamar shi na usaimin risalatun fiddimatin tabi'iyya yana da kyau mata kam su same shi kuma ina jin ma an fassara shi da wasu boko ina jin amma dai akwai fassarar shi na turanci daga saudiya suna rabawa saboda haka sai a nema na larabcin kwa nemi in ya tabbata na dai na jin kamar dai an fassara shi da hausa a dai ne ba in an fassara shi to shi kenan wa alaikum salam jama'a ce mama kun yanda ake yin ta kawai da ka juya haka kana dafa wannan bangon kun ga haka in dai bisa tsari na sunna ne ku karanta littafin alwafi ke fito suna wani kitabin aziz wannan bangon ana ce mama da shi cewa wai saboda an mai siminti an mai fenti ba fa Allah ne cika ake mama da shi ba wata magana ce ta wani malami ta gabaci kwakwalwarka ta riga ta shiga cikin kwakwalwarka shi sa kake ga kamar wannan bangon ba za a yi taimama da shi ba amma ba Allah ne ya ce ba za a yi da shi ba ba kuma annabi ne ya faɗa ba wani ne fa ya faɗa amma yanzu zuciyarka ba za ta iya gamsuwa ba dan magana shi ka ɗauka Allah ne ya faɗa jama'a kun gani zai wahala ka ji ka gamsu saboda tun farko magana ka sani kuma kana ganin Allah ne ya faɗe ta ba kuma Allah ne ya faɗa ba ba kuma annabi ne ya faɗe ta ba amma wanda ya magana ko kuma malamin da ya karantar da kai magana don Allah ka tambaye shi me ya dalilin magana a Qur'ani ko hadisi za ga yi tsuru ba ta jama'ar musulmi kun gane saboda haka in mutum zai yake mama kawai dafa bango zai bismillah haka bukhari ya rawaito daga annabi yana dafa bismillah kawai sai ya hure sai ya sa a nan fuskar shi haka sai ya shashafa ko'ina kawai sai ya haka shi kenan kawai ya gama kiruma sai ya kama ta da sallah cewa za a wuce a zo nan ba fa annabi ne ya faɗa ba ba inda annabi ya ce a kawo nan kuma cewa wai in ka da ka inna lillahi ai ka san ma watan an samu tangarda ne ka ga wace ake wai in ka dafa in ka dafa wai ka daga haka sai ka kakkaɓe wayan ka kakkaɓe sai ka ba hannunka a kakkaɓe ya ruba ka kakkaɓe ka ya rabu sai ka haka sai ka haka ta kamar irin wannan abin na fim ɗin nawa ko kuma abin kiristoci wai zai ka hura sannan sai ka sa ka haka ka haka sannan ka dai ka bari abin ya rabu sai ka maza ka haka kuma sai ka taho ka taho ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ga abu kamar wasa ibada dafa kawai zaka yanka daga ka huri sai ka shafa fuskarka sai nan tafukanka shikenan iya nan iya nan ne ruwaya a bukhari babu kuma wani littafi da ya zo ruwa da ta saba ma wannan babu in dai abin da ya inganta daga annabi ne iya na ake shafa da fuska kawai shikenan tema kuma so daya ba yi so biyu bai tabbata annabi na yi so biyu ba ku karanta littafin alwadi في فقه السنة والكتاب العزيز وعليكم السلام to za a iya to akwai ruwa da na ga wani lokaci annabi yana gabatar da hannu sannan fuska ɗin na'am wa alaikum salam a an ka samu ruwa kuma daga baya za ka iya amfani da shi za ka yi wanka mana amma shekara goma in ba za ka iya amfani da ruwa ba ce ruwa za ka ta yi kuma ba magana cewa wayan kai ce mama wai a inda kai ta ne za ka yi sallah a masallacin ku can sabon gari ne ita yawa ka kama hanya ka tafi wa alaikum salam eh na'am